wannan sura ne mai bayanin ƙudan zuma an zauke ta a garin makka banda wa in aqabtum tana da aya ɗari da ashirin da takwas daidai bismillahir rahmanir rahim ate amrullahi fala tastajilu to Allah madaukakin sarki ce a ce amrullahi lama istabda la mushrikun al azab yayin da mushrikai aka musu jinkirin azaba nazala bai sauka ba suna tunanin yau zai zo sai Allah ya ce a ce amrullahi ai al'amarin ubangiji ya zo azad ita ce tayin kiyama wa'ata aka zo da ita da siga na mari ya riga ya fice me yasa aka ce lita hakiki hukuki saboda tabbacin aukuwansa ai karba ya kusa fala ta sa ku daina garajen neman tayin kiyama ta da lubuhu qabla hini ku daina nema kafin lokaci yayi fa innahu waqi'un tayin kiyama mai akwana la mahalata ba makawa subhanahu subhanahu wa ta subhanahu wa ta'ala amma yushriku subhanahu tsarkakan sarki ya tafi daga sarki Allah tanziyan lahu ya tsarkaka wa ta'ala kuma Allah ya daukaka amma yushrikuna bihi ghayruhu da abinda kuke tara Allah da wani yunazzilu malaikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun yunazzilu malaikata Allah yene zargin da yake sauke malaiku anan aya jibril malaika jibril yake nufi da malaiku birruhi jibril din sai ya sauka da wahayi kagan baka sani sai a ce yunazilul malaikatu birruhi malami da yawa zai ce za a saukar da malaiku da jibril a shi malaikatun anan malaika jibril ake nufi ruhi anan wahayi ake nufi jibril yakan saukar da wahayi min amrihi daga nufin ubangiji ai bi iradatihi da nufin kuma alaman ya sha ga wanda Allah ya so min ibadihi daga bayansa humul anbiya wa sune annabawa anan zuru ka gargadar kawar ku fara tsogarar da kafirai bil azabi da azab wa alamu ka sanar da su ana wuyan da sha'anin yake la ilaha babu ga wani sarki abin bautawa da gaskiya illa ana yace sai yi fata kuni Allah yace ku ji tsoro na ku ji tsoron azaba na inji Allah khalaqa samawati wal arda bil ta'ala amma yushriku khalaqa samawati Allah yini halitta saman nan bakwai ba tare da wani misali da ya riga ya gabata ba wal arada Allah yi ne ya halitta ƙasa bilaki ya halitta su ne akan gaskiya ta'ali ya ɗaukaka amma yi hirkuna da abinda kuke tara Allah da wani na dangane da gumakai kalagalin sana min nudufatin fa iza huwa kasimu mubin kalagal insan Allah ya ce mu ne muka halitta mutum min nudufatin daga mani mani ne ila an yasiru qawiyan shadida aka wayi gari ya zama mai karfi mai kuma tsananin karfi ƙawuyin sharidu mai tsanani Allah ya ce mu ne muka halittu mutum kalakal insan mu ne muka halittu mutum in ji Allah fai za huwa amma an waye gari yi mutum kasimu mai yawan rigima ne shadidul kusumaci mutum yana da yawan hasuma azi dan wayili ne ya je kabari ya dauko kai ya murza gaban annabi ya hure yanci an Allah yanzu zai iya tada wannan to yanzu da shi Allah yake nufi ya ce mutum yana da rigima alhali abu mai rauni muka yi shi mubinin amma ga yana bayyana mana rigima fi na bayil bazi yana kore tayin kiyama qailan wai yana cewa man yuhiyal izam wa hiya rami wannan kai da ya riddige wai sai ta da yi walan ama walan ama kalaqaha lakum fiha dif'un wa malafi wa minha ta'kulun walan ama Allah ya ce kun ga dabbobin jin dadi kamar raƙumi kamar saniya kamar tumaki kalakahala kuma Allah ya ce dan ku muka yi su saboda haka kar mutum ya ce wani ba na cin nama ba haka bane ka ci naman ka ci halal kar ka ci mushi eh kar ka kwace wani wani cin nama halal ne babu laifi mai son nama raƙumi ya ci dan mu aka yi mai son naman saniya ya ci mai son naman tumakai ya ci sai dai naman kowane da ka'ida in na saniya za ka ci kar ka ci da yawa yawan cin naman su yana haifar da cuta na saniya eh raƙumi kuma namansa ba daɗi da yawa a baki yana cika baki ƙanana akuya da saniya akuya da rago namansu ya fi garɗi amma idan yawan nama ake so kamar layya gida da jama'a to a yanka raƙumi in Allah ya da cinya raƙumin nan da kake gani fele ne ya kusan sa eh cinya ɗaya na raƙumi wallahi sai ya kai ɗan maragi in dai aukin nama ne aka ce raƙumi ya ƙare kuma in kaiwo ƙasa ka ce sa hisa da kake kallon sa to cinyan sa daya duk girman rago ba zai kai cinyan sa ba duk girman rago shi yasa hausa suka ce cinyan sa maganin mai haɗama Mm, to yi kuma rago ɗin da tunkiya su ma da nasu irin daraja don za ka yanka kaza da yawa bai kai rago da ba kowane da irin daraja to amma Allah ya halatta mana gida mai jama'a sai a duba babba kaman a hadiya kaman aikin hajji a hadiya raƙumi zuwa saniya sun fi lada alayya a yanka ƙananan nan su ra- tunkiya su akuya su rago to alayya sun fi lada don alayya daɗin nama ake yi to Allah ya ce kalaka halakum don ku muka yi muku saboda haka karka ce ba za ka ci nama ba mutum ya ci nama lokaci bayan lokaci don Allah ya faɗa kul man harrama zinatul lahi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة to saboda haka babu laifi ba wanda zai haramta cin daɗi ka je kasuwa ka taye Allah ya ma ni'ima ka je gun mahauci ka ce kai amun kayan miya mai kyau na dubu ɗaya ka rike ka zo gidanka ka yi farfesu ka ji Allah ya ce sadaka ne ya fi komai lada ba malamin da ya ce kul man harrama zinatul lahi allati akhraja lil ibadi wa tayyibatu min arziki arziki mai daɗi a ci nama a ca a sha da mai Allah ya ce kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya wanda ya imani da Allah a duniya ya ci mai daɗi Allah ya ce ba laifi ai ba cin daɗin aka haramta ba cin daɗin ne ake fice gona da iri yi mana ai akwai cin daɗin da in ka yi ba zargi yanzu kamar zama na ni da ku haka na yanka rago sadaka na musu shinkafa buhu ɗaya akwai mai zargi na kamar na sa ragon gida fa ta yi kaga lamarin ya lalace yawwa ai akwai wanda kana da jama'a ko ba za ka ci daɗin ba a wanda ya cancanta ya ci daɗin ka tara mutane kamar ɗari a ƙarƙashinka da kuma Allah ya hore maka ranar juma'a an tashi za a je sallan juma'a ka ce malam wane a yanka min tinkiyan nan a ɗauko ɗan gwaje buhu ɗaya a dafa an dawo ka ce a fito da tire inda ka yi abinci ba waye zai ce ba zai ce ma san barka ba ko zai faɗa to amma kurin eh, ramin kura eh kaga an yanka kuma ka sa gida ko ba a ga ya fita ba dole zargi ya shigo wannan shine matsalan in dai mutane suna kallo wannan shine na biyu kuma ila yau aka ce kana da danginka yara ne marayu da yara ƙanana da mata a gidanka ƙanana yara suna nan wanda in ka bari za su je gidan wani su ci mai daɗi to ya kamata lokaci bayan lokaci a nemi naman miya a hirya musu abinci sai a gidan roba a gidanka yaranka ba za su yi sha'awar na wani ba amma wai kai ka ce mai tsoron Allah ne kuma yaranka sai su je gidan makota a ba su cinyanka za su dawo daraja ne sai dai in baka da shi kuma duk mutumin da zai yanka dabba makocinsa yana jin kanshi bai bayar ba ba fa karamin bala'i bane dalilin da yasa aka raba annabi yaquba da ɗansa kenan fa wannan ne idan annabi yaquba ya yanka dabba sai a gasa hantan ga annabi yusufa sai ya ci to a makotansa akwai wasu mata na bai yahude yara su dinga masa kuka ya ce wanda yake sa yara na suna min kuka yi ma Allah ka ɗora masa bala'in da ya fi ƙarfinsa shine dalilin an- jibril ya zai gaya masa ya ce ga dalilin da aka raba ka da ɗanka annabi yaquba tun daga ran jeji wannan in yayi yanka kan soro yake hawa jama'a a gidan annabi yaquba an yi yanka za a yi abinci mai daɗi duk mai niyya a gari ya zo ya ci don ya kare wa kansa bai kamata makwacin ka yana je kamar shi amma gawa suna da wannan al'ada sai a ce bari a kai wane kallami bari a kai wane kallami a kai wane yana da kyau eh amma abu kai kadai ka cinye ai yanzu aka fara da ba a yi duk mutumin da ina gaya ma a da da aka zauna ana zaune in dai bamangi ya kai mutum biyu uku ga tuwon kunan ga kande wuriya ga buru sai an ce kallon tara kallon da faino wanda wani rajibano a gidansa ko mutum zai ce idan an yi abinci wani rufa kallon jibano haka ake ta wannan shi ne musulunci eh amma abinci kai kadai kaman ba yahude ka wani shinkafa ana sai ni ɗaya ƙwal kai ka ci wai sauran ma ajiye ma da rana ai ba musulunci yi mana ka ci kafin ran yamman ka zane ko za ka mutu kamar ba yahude kai kaɗai kana dafa shinkafa ana sai ni ɗaya don makwacin ka karya ci ƙwal ƙwal ƙwal ka Allah ka raba mana asiri wannan wani irin bala'i ne haba haba ka ci abinci baka ba na kusa da kai ba me daɗi me za ka faɗa gaban Allah in dai Allah ya ma ni'ima ta addis bi ni'matillahi shukran menene tuwo wannan menene tuwo shi tuwo yana da rana fa in dai ka dafa ba a ci ba ma ya lalace eh duk mutumin da ka dau tuwo ka bashi tuwo wannan ka bayar ko ka bayar ko kar Allah ya sa ka bayar ba dai an dafa ba ta kare kuma hi a gida da ake cewa ka zama namiji wannan hi ne namijin kar matarka ta zama to ya ce ba ya san ka ka bi kururuwan shaidan ka ce kai wance zubawa ne zuba gwara ban koyi ba ki sake zubawa in aka dauki mutum ɗaya biyu ka zuba wallahi ko kaɗan ne sai ya yi ku ya fi albarka amma a gidanka abinci wai ka bar wa mace komai sakaka kamar dan daudu ba ruwanka ai ai ni ba ruwana ba ruwanka ta yi ma barna ta yi barna ka je tsimuru ka zai ka ce dawa dawa kike ba to ka tambaye ta ka ji in ka ji gidan da baka sani ban da wani namiji kana kar wani alaka ya haɗu ai wane kai ma ne kai ma na uwaka a to dangin ki ne kaza akwai irin wannan sai ka hana ina ruwana da kai manki kai ki ba wanda ya cancanta in tsoho ne mara miji a kai masa dattijuwa ce a bata tsoho ne a bata danginka ne ta bayar amma wani kato kurin a dinga daukan tuwonka ana kai wani kato ai wani din ne yana cikin wahala ina ruwanki da ina ke ina shi ba zai yiwu ba mu'amala matar wani mijin wani bai kamata yi mu'amala da matar wani ba ba shari'a bane kai za ka yi mu'amala da matarka wannan ya mu'amala da matarsa wannan ya mu'amala da matarsa kar ku saki yin sadaka na abinci ya fi komai daraja e loma ɗaya yanzu a gidanka da za ka haƙura wallahi ka bai wa mutum baka ci ba baka san darajar da Allah zai ba zamanin annabi Suleiman an yi wani bawan Allah loma ɗaya ne mace ce ta sa bakin ta za ta ci almajirin ta ba ni sadaka saboda Allah da annabi wallahi na bakin nata bata ci ba ta fitar ta ba almajirin ta ce wannan almajiri ba inda zai je samu amma ni ko itace na je na samu abin da zan ci matar ta ɗau ita ta saba gatari da ɗanta a goye ta ajiye yaron a inuwa ta je neman ice tana neman ice sai kura ya zo ya warto yaron ta Allah ya ce jibrilu e matan nan ta sa abinci a bakinta ta ce ka je ka shaƙe kuran ta ajiye mata ɗanta jibrilu ya shaƙe kuran aka karɓi nan aka aka ce yadda kika sa a bakinki kika fitar Allah ya ce a bakin kura mun fitar miki da ɗanki wannan shi ne saboda haka duk abin da zaka ba wa wani ai ya fi ma kai kaci to Allah ya gane da mu Allah yake cewa gaba da lakum fiha dif'un wa manafi lakum fiha a cikin dabobin nan difikun Allah ya ce ma ta una akwai abin da za ku ɗauka na gayin dabobin shine sufi wanda za ku ije sanyi min al'aqas ya ce wani asaka bargo wal ardi ya ce wani bargo wani sibabi mina jariya wa wasabiya ko a gayin ko a sufin duk kuna yin wannan wa manafi'u minan nasli wa durri kuma kuna amfanuwa da 'ya'yan wa durru da nonon warruku manyan kuna hawa wa min ha wa min ata kulu wa min ha daga dabbobin akwai wanda kuke ci kaman saniya kaman rago aka yanka mutum sai ya ci kayansa wannan rahama ce a gare ka idan Allah ya baka dabbobi da yawa kar ka zauna haka kaman karuna eh kana duba lokaci bayan lokaci idan ka zo ko ba sallah bane gida da iyali sai da lallahi eh wataran ana zaune ba sai Allah ya yanka ma dole ba da kanka eh da kanka za ka yanka wataran ka ce kai wane inda a garken nan ka duba min wani mai mai a ce baba ga wani koyi ya ce to a yanka shi kar ya zo ya kasa a banza wani mahauci ya karbe kuɗin ya ki ba mu a yanka ma yi yaranka a yi fresh kowa ya ce more wannan sadakan ya fi komai lada kar ku sake da irin wannan lokaci ba lokaci kana duba haka yanka in ka ki zai mutu zai mutu abu mai rai dama abin da kake tsoro shi zai same in kana tsoron ya kasa zai kasa in kana tsoron a ɗauke za a ɗauke in kana tsoron za ka yi asara za ka yi haka lamarin Allah yake to saboda a ko ta rana ba wancan ne wani sa na ko aka ce yana zawayi wannan san ce yana zawayi a gama da maran zawayin a yanka yau a me ya dame ni ga garda mutum wajen ɗari uku i ɗaya ne yake zawayi ba yana zawayi ba ya jawo mai lafiya na ce a gama da maran zawayin da a yanka su an kare a banza ka je ka mace mun a yanka marar lafiyan ya jawo mai lafiyan ma Allah na yanka na ce a ba gardawa ina ma da yaku in ce a je a ci kurin a ce a ci kafin Allah yanka mana mai sauri mu yanka shi na mun more kayan haka ake yi yi amma kana da abin kawai kana nan gida da yara kuma kullum ba a ci sai ka tara ka tara ka kai Legas sai ka tara to wata ran mahauci ba zai baka kuɗin ka ba wallahi ba zai baka ba ai wani abin ya zo akwai abin da za a kai akwai abin da ya kamata a ji daɗi yanzu ga layya zai zo in tsallan layyan nan ya zo mutum da yawa ba su da niyan layyan ne ai kana nan karkaran sai layya ya zo ka ce baka da dabba kana karkaran nan namu a wannan halin da ake duk wanda ya sayi ragon dubu biyar wallahi zai isa layya ragon dubu biyar yanzu ka je kasuwa dai in ba mai nama kake nema ba ga ɗanyen ciyawa ya fito a gidan ga dan sirfa hali kana dan bada dusa kana bada ɗanyen ciyawa wata biyu ko sai ya yi salayya in kama sai lokaci ya yi kuna bin bayan yan siyasa ina su ina ku waye zai baka waye zai ma maula ya baka rago zai baka kyauta mutum a nan karkara amma na ai gwara kai wa kanka zuciya shi gida ya zama da iyali wani abun ko ba a ce sunna ba ne akwai ya kamata akwai ya kamata akwai ya kamata in gida ya zama da iyali ko ba a ce maka sunna ba ne a shekara dai ka yanka rago ɗaya tal ai ya kamata kai an gama ce a gidan wani a ji a yanka yara ma da ka gansu sun zama na zamani yara ba irin da ba ne idan gidanka yaro ya kai biyar baka yi layya ba wallahi in ba yi wa wani ɗanka gori ba ai wa wani ɗanka gori sai dai babu amma yara ƙananan da kare na za su ce eh baban ka bai layya ba haka za su faɗa ko babu Allah ya san babu amma kana da yara wajen biyar ba za ka san meye mutuncin kanka ba layya wannan sai ka mutu za ka yi a lahira ku dage kurin ɗan ɗaya dai wannan kuma layya ka yi layya da akuya mace ya fi ka yi da saniya duk girmansa idan mutum ya yi layya da saniyan dubu ɗari uku wanda ya yi da taure na dubu goma ya fi shi lada e, taure wannan ya fi sa taure ya fi raƙumi akuya mace ya fi sa akuya mace ya fi sa ya fi raƙumi amma kun bar suna kuna bin dan mai kuɗi ya zo da wani wani wani menene maraƙi sun yanka ko duk nama suke ce ba layya bane wannan masu kuɗin da kaga suna yi dan mai kuɗi a layya ya fito a gabara sa za kai gidan wane ka dubi san bai kai shekara hudu ba nama ya ci ba layya bane kuma maraƙi ne ɗan shekara biyu kukur kukur kukur wani ya yanka sa banza ka ci banza ka san banza bai kamai ba wallahi mai akuya ya fi ka mai akuya ya fi ka kuma ka yanka layya guda makocin ka ma bai san kayi layya ba mai amfanin sa mai amfanin sa akwai gidan da ake manyan a kano muna zaune akwai gidan da ake layya naman layyan Allah har yanzu shi suke ce sai layya ya zo eh sai a nemi duro a sa irin wannan kibe din a sa kuma a yi tannar naman a kulle kwana ka daga kwaso ya miya da haka ake layya layyan za ka yi ba ake hakan ba amma dai kowa ya wadata kowa ya wadata haka ake son layya zamani ne in sallan mu ya zo mu musulmi mu ga meye muhimmancin mu kudu ba kirsimeti duk arne kokarin sa tara kudin arne na duniya duka dan kirsimeti yake yi idan da sallan ya zo bai da hankali ya ce wallahi za mu je kirsimeti wallahi za mu je kirsimeti ya arne da kare na garin ku yana tare da sa zai yanka a kirsimeti yanka sa kai musulmi da zaka yi ga aljanna rago na dubu goma ba zaka yanka ba Allah ya ce walan amu kalaka halakum Allah ya ce dabbobin nan dan ku ne yanzu za ku bar an nasu ci dabbobin nan ba za mu ci ba he jama'a kai dai mu kai Legas yanzu ba za a dare mu ci ba ba jama'a dan mu haka yi suna ji qur'ani ya faɗa da ayar ta jira Allah na walan amaka laqaha lakum fiha dafin wa mana Allah yake dan musulmi ne dabbobin nan su ci amma musulmi kullun ku aika dabba Lagos aika zo Anambra aika zo Ondo ai ta kai musu ku daure mu ma mu ci kayan mu Allah ya saka da alkhairi in dai Allah ya hore mana mu danyi kar mu dinga yi wa addinin mu wasa addinin musulunci duk wanda ya yanka layya ranar lahira kai zai hau da shi zai tsallaka sirari kuma iya adadin gayin da yake dabban iya ladanka iya ladanka kuma duk wanda ya daure ya layya mun ba ku kuduwa duratun nasu hina in dai an yanka ma dabban ya kwanta kafin ran ya fita dama kana da alwalanka kai na bula raka biyu kai fatiha kai kulwa kai fatiha kai kulwa ka ce Allah ka mun kaza bukatar wannan karbabbiya ce karbabbiya ce eh dabban nan kabaran yayi ana yure yuren fitan nan kace da Allah ya maka ya ga abin da kai zai maka zai baka tukuici eh ka gani kuma idan gidanka hau yayi yawa hau wannan na bakin mutum ma hau ne ran da kai layya ba sai in kace malami in malami ya ce maka zaka yanka kace zan yi layya ka gaya masa haka shikenan ka huta eh duk adoyin da aka tarkata aka maka da hau din da ya dame ka in kai layya kai yanka kayi maganin hau kayi maganin baki addu'o'i da aka maka ka musu sadaka kayi wa kanka kayi addini yi mana ai ko yanzu ne aka ma addu'a cewa ake kai yanka to ka bari ka tattara addu'ar ka je layya in ya je layya sai ka yanka kuma dan da za a ma layya da matarka ta haihu yau suna yau layya to rago ɗaya za ka yanka ba zai kayanka na suna kayanka na layya ba eh yau ne sunan gidan wane eh yau ne kuma layya yi to sai ka yanka rago ɗaya shine suna shine layya nurin ala nurin haske kan haske to musulmi ku daina kashe zuciyarku Allah ya yi mu da daraja in kun ga daraja ta zube mu muka bar matsayin mu amma musulmi irin yadda Allah yake da daraja kai wasa ne aljannan ma ba hanyoyin tsinta ake kurin a ɗauka duk wanda Allah ya bashi dama kar ya bar daman ya fice Allah ya kan musulmi ya yi ka da daraja ya yi ka kana zaune a garin ku kana cikin lafiya da walwala to arziki ba a yin sa da wayo ba yin arziki da wayo in ka ce dole ni zan tara sai na yi kaza ba yadda kake nufi ba haka Allah yake nufi ba yake shi Allah arziki na duniya ko ka nema sai ya kaddara amma lokacin da ya ara ma rana duk duniya ba wanda zai ce kullum a talauci nake ba zai yi ba komai talauci wata ran za ka yi samu sai dai ka ƙi faɗa haka ne amma idan kana samu ƙadarar Allah ta zo ya zama babu samu to yi da ya ɗaura ma ya fi kowa sani ran da babu kuma za a baka lada fiye da akwai ɗin to lokacin da yake da akwai me kai lokacin akwai baka yi ba lokacin babu kana na dama ya za a yi a babu a baka na akwai kana da hidin ba a ga kayi komai ba ai rayuwa ara mutum ake wata na ara ma lafiya wata na ara maka kuɗi wata na ara ma nishadi wata na ara ma wadata ba zai taɓa yoyuwa a duniya a ce kullum baka samu ba ko wata ran baka yi ba wata ran ka yi mu je ne Allah yake faɗa walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun walakum fiha jamalun Allah yace abin ado ne kuna ado hina turihuna turiduna min maraya bil ahi Allah yace idan dabbobi suna ciwo la'azar ya yi daga la'azar ɗin nan kun koro za su zo gida Allah ya ce ba filatin yana gaba ya ɗauki sanda ya haka ya kalli bayan Allah ya ce wallahi abin ado ne eh hina turihuna wa hina tusrahuna da safe za a kora dabbobin nan su yi tiyi su fita Allah ya ce abin ado ne abin ado ne saboda haka duk gidan da ba dabba ba ado eh kar ka zama gidanka ba dabba ko tunkiya biyu ne ka ɗaure a nan ƙauye ba kwa zuwa Kano ne ku mutumin Kano ba inda zai yi kiwo ma sai kaga ya dan rage ya tinkiyansa kai a nan garin girman kai zai sa ya zama baka da dabba haba jama'a ai komai da ranar ka Kano fa babban birni ba billahi ladi ba unguwan da zaka je ba tinkiya ba a kiwo ko ina an dan rage nan gagab an sa tinkiya nan an sa dan sa nan an sa kaza nan an sa mutumin mara yana kiwo mu mutumin kauye me muke jira kar ku zauna haka gida in kuna son gida yayi albarka sai da dabba eh amma ba da girman kai ake farawa ba a fara a hankali a nemi kaza eh da farko ka fara kiwon kaza kar ka sai namiji mace in ka sai kazan ka mace zakaran wani yana barbara ran da aka haihu yayan zai zama kaman goma a hankali a hankali ka siyar za ka iya sayan akuya dan karami a hankali a hankali kamar tinkiya tinkiya nan ya zama biyu kuwa gidanka to in ka zama dattijo gidanka ba tinkiya ai ba zai yoyi ba kana zaune ɗanka za a ce ga yaron nan fa matarsa ta yi horon bayi za ka je ka nema amma kawai da ka ce tinkiyan nan ta haifa yanka ɗan da ta haifa akwai to aji a yanka ya ka gani kana jijjiga wuyanka aji a kama a garken nan a yanka yi mana yara ne na zamani yanzu da za a fara maka haihuwa wallahi wannan yaron matarsa wannan matarsa da ciki wannan ma da ciki yara ko ba aikin kirki suke muku ba to kar ka sake a dan daure a kaza yawa mutumin da ba wani aiki zai ma ba ba kai za ka dau nauyin ba in da ne in yaron ka ya aure kai ne da nauyi yanzu abin ya zama uba kaya da kaya mutum ka masa aure ma wahala gidan jiya eh in ba haka ba mutum ka masa aure matarsa za ta zo gun baban ya karbi kuɗin kari shi ma yaje ba wuya wuri ya kare ka ba matarsa shi ka ba shi eh to wannan jabal din in ba kai wannan dan gyare gyare kullum matarsa da ciki shi ba ruwansa fa ba abin da ya dame shi wallahi kai za ka yi wa kanka kiyamun laili in ka ce shi za a ji kunya eh kuma ya gani an haihu kuma ga wannan ma wansa masar ta haihu to shi ne amfanin dan daure cinkiya da akuya a gida mai hankali ya gane kauye ba kiwo baya yoyuwa abu ku a ƙauye kar ya zama ba ka yi dole a ƙauye sai da noma a ƙauye sai da kiwo muna nawa abu biyu na uku sai da sana'an hannu ƙauye sai da sana'an hannu da sana'an hannu da kiwo da wannan muna yi shine asirinmu zai rufu amma kowa ya ce zai ji daɗi ya koma ya zauna ko a zama yan maula dan daraja taku kuma zai kare ku je gun mutum ya ci muku mutunci ya zage ku ya aibata ku kuma ya ki baka nan gaba kuma wanda suka ganka su ce ai wane duk ran da suka ganka yi na gan ya je gurin wane maula in kana da naka kai ba a yi to yi ya ku dage a koyi sana'a kauye ba sana'a in kauye da sana'a ya zama maraya amma kauye ba sana'a ko maraya ne ba sana'a ya zama kauye to jama'a kar mu saki a ba da himma kuma duk mutum da ya karya sake da dabba gahi Allah ya ce wa lakum jamalun hina turihuna wa hina tusrihuna idan ka kora dabba kana tafiya tu abin ado ne mu mun gani lokacin da muke jan amalanke da dabban muke ado Allah da dabbar muke yin ado idan babana ya tura ni na ji aikin amalanke idan na zo banda bala wannan ba wanda ya kai sai bayan sa na ya zama kaman bayan giwa ina tafiya cinyan yana rawa sai mu dinga zunguran amalanke ana jan san agogon mutane a tsaya sai mun nuna mutum sa ɗin ya gani eh to yaron yanzu kuma sai aikin yake so da sa ba kiwo ba kiwo akwai lokacin da na je kura da ke aiki da hannu wallahi sannan namu a yanzu zai kai dubu ɗari uku haka na kiwata shi sai na yi masa damun dusa ciyawa gyarare a sa in ya ci ya sha kana aiki da yi abin mamakin akwai rami mutanen kura da ke sun sani a ramin nan nasu ba mai amalankin da ya isa ya shiga amma na yi ribar za me za ka ce da abokanka na kada fadan banin miyan jammuna da don goye karar leni munafik karar gari ta kaka fadan na kaba ato ubanka zai je kiwo kai kana gida wani irin albarka ne wannan abu mana haka ake yi ai ba haka ake yi ba ai mutum ya kula da dabba ai kayan babanka ai naka ne kafin mu ba ya ce ma kaza kai za ka gyara wa kanka amma yara kuran sai dai iya karya kan titi mutum ya samu kosai ya ci in ba shi da kuɗi kai da shi sai rigima ya sha shayi ya ci indomi kurin ya zuba ido ya zauna dabba da yunwa ai ba sai babanka ya faɗa ba abu mai kyau ba sai an faɗa ba ake yi ba sai an faɗa ba duk lokacin da zan yi aiki da yano karfe akwai lokacin da na yi raka'a dubu sallama ɗari biyar kuma da asuba na je na yi shanu zuwa wajen sha ɗaya nake noma a dare zan yi raka a dubu sallama ɗari biyar gari ba zai waye ba wallahi na ɗaure hannu na tafi na ɗaure hannu na tafi kuma a nan garin mun taya akwai ran da rana ɗaya ta wannan kewayen na kewaya na je kura da gida hannu rana ɗaya mun je lafiya da hannu mun je mun dawo ba wasa akan aikin da za ka yi amma akan abinka ka rike kana wasa ba ka rike abinka da daraja ba ina abu zai daraja duk mutumin da ya rike sa in dai sa ne na noma aka rike shi ba sai a masa kiwon dusa ba mai rike yin yayyawa yana cikin aiki ma za a sai da shi a canja idan ka rike son babanka da daraja a je a kula sanya ce ya daga an sai da ɗaya zai sai biyu babur kake so ɗayan za a siya ma kuma a sai abinci to amma baka kiwata ba baka bayar sun ci ba kai kuɗi kake so ina sai sa zai ƙoshi kuna sai dai a siya ma abin hawa ka hau kai baka gyara baban kare ba zai maka ne ai ba zai yoyi ba kuna kula albarka a gida yake nema duk abin da uba yake ku yake wa gata da wannan halin naka yanzu uban naka ya mutu haka za ka riƙe ƙannanka a'a shi mutum dama bai yana da babansa ma bai gyara hali ba kai kuma na ga kai ne babba kai kuma ga ka lalatacce to idan babanka ya rasu yaya za ka yi ai horo da kaga ana yi ma saboda gaba ne ai wanda kake kallo wata ran babu shi babu shi sawaye gari babu kai kuma baka shirya ba to wane shiryar da na baya to kar ku sake duk mutumin da yana da mahaifi ba abokin gaba bane ba maki bane kai abin da ransa zai fari ka dage ka faranta baban ka rai gatan kai yake yi wa shi ta zaba ta kare ba dan ma imani ba sai ya kauce barka ina ruwansa duk gwagwarmayar da zai sha ya sha ya kusanci ya kara sittin in za ku gyara ku gyara in ba za ku gyara ba shi zai tafi to amma saboda imani a to bai kenan yana gyara muku kuma ba kwa gyarawa zai yoyu a dinga kula duk mutumin da ake maka nuni ana ma nuni kafin a yaye ka fa ka san hanyar da za ka bi a yi kokari a gyara talauci akwai wanda zai zo daga Allah akwai talauci na lalaci in an nema ba a samu ba an san an nema ba a samu ba amma kai baka nema ba kuma ka ce baka samu ba zai zama baka nema ba inda ka duba manya ka ga halin da suke ciki mutum a dalilin ka karyawan kirki ma baya yi yana zo a firin ku ya ruwa gari makiya sun sa masa ido ya ga ya fita a kunya kari wannan na kirki baya yi yana gyara abinci kai baka san da makiya ko ba makiya ba kai kuma ka tarwatsa shi ya tara kai ka baje a wannan kuma za a yi a fita a kunyar jama'a shi babanka da makiyinsa kai ma da makiyinka shi makiyinka ma da makiyinsa to a yi abin fitan kunya a abin fitan kunya duk lokacin da ya ce wani ga kaza a kula da shi haka ake a nan ne mutum zai zama ɗa na halak to wannan an yi wa Allah godiya amma ɗa baya gyarawa baya cewa me ya cancanta me zan yi wa baya yaya zan yi baya ya yi kyau kudin sai abin da aka yi nishaɗi zan sai wannan zan hau wannan banza wofi kurin a ce za a nema kowane abu yana da labil akwai lokacin da in za ka yi abu mutane ma za su ce ya dace akwai lokacin da yin abin zai bai dace ba akwai lokacin da baban naka ma yayi wani abu bai dace ba yanzu babanka yana da yar da zai aure yace zai yi aure babanka ya dace a lokacin kai za ka maza da buwai to ni ana mazar kanadin gwani fa kanan ni kannan da ta rumba ni a waje amma ni ayi mana sai kanadi ne ta tun yana rawajiya ni anan ba wa yake nan dai to amma a lokacin hima bai dace ba haka ne ko to kai ma ga kanwarka ta isa aure kace za ka yi aure ubanka kuma ya ma faɗa kaiwa ne yarinyar nan ba mu fidda ita ba kace za a ƙara aure haba ba ne ko ban ce komai ba ai ka san ya kamata na ɗauka hankali ya zo ma a har yanzu rabin hankali ne da kai haba haba ko ban faɗa ba wannan ai bai dace ba to kai ma bai dace ba a wannan lokaci kuma yanzu ana marar nan yanzu ka sai babur a yanzu an sai ne maka wallahi ba lokacinsa ba ne komai da ranarsa to Allah ya gane da mu eh muna muku nasiha ne dan gyara hali dan gyara shi na'am wa ta'minu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqilan fus inna rabbakum inna rabbakum la raufur rahim Allah madaukakin sarki yake bada labari wa ta'minu asqalakum sai kaga dabbobin sun daukan muka kayan nauyi ila baladin lam takunu baligi zuwa ga lardin da ku ba za ku kai ba wazilina ilai ala gayar ibli inda ba da raƙumi ba illa bi shakila an hutsi sai dai ya wahala ina raba kun sanin ubangijin ku la ra'uhu mai rangwami ne rahimun bi kuma jin kanku ne haizu kalakana lakum yayin da ya halata muku ita wala kaila wal bigala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa kalakal kaila Allah ya ce mu muka ci doki wal bigala da alfadari wal amira da jaki litarkabuha domin ku hausu wazinatin ku yi ado da su duk lokacin da za a yi hawa na daraja ko a masarauta ko a wani guri to doki ake hawa fa ina fi kalga wayannan an yi su ne domin a hau amma mazhabar imamu maliki bai yarda a ce doki ba makaruhi ne mazhabar imamu shafi cin doki ya halitta ya halitta ko da wasu mutane a Nijeriya da suka ci doki ba wai laifi suka yi ba tambaya za a musu eh wanda suka ci dokin nan a wacce mazhaba suke in sun ce mu shafi'awa ne duk wanda ya musu gori bai yi daidai ba daidai ne a shafiyanci za a ci doki amma idan sun ce mu malikawa ne zai a ce to kun yi karhanci eh a shafiyanci ba shafiye shari'a ya yarda ba shafiye ya ci doki saboda haka dan baka son mutum dan Allah dan annabi ayi wa mutum adalci eh amma haka dinga zuzuta zo ai sun ci doki sun ci doki to cin dokin ba sai ka tambaya ka ji ba an kawo annabi naman doki aka ce manzon Allah ga naman doki annabi ya ce a ba zan ci ba a gaban annabi aka gasa naman dokin aka cinye maliki ya ce saboda an kawo annabi bai ci ba ko bai umarni ya ci ba kuma na dogara da ayan nan kai ya bi me za ka ce a ce annabi zai bari ne a yi abin da ba daidai ba a gabansa an kawo naman doki bai ci ba amma a gabansa aka ce bai magana ba da ba kyau da ya hana haka shafi ya faɗa to saboda haka dan mutane an dafa doki an ci a mazabar maliki ne karhanci mazhabar mu na shafi'i shari'a ya yarda a ci doki to me yasa dokin ya zama abin magana a nan al'adan guri sunnan guri ba saba ci bane shi in ba saba su goma da suka ci dokin sai ku tambaye ni me laifin su to laifin su ba wani abu bane dokin ne a nan kasar al'adan kasar nan ba a saba cin doki ba ko ya halal ne ana barin halak dan kunya to yi ne laifin su su kuma suka ce mu ba cin doki sunna ne sai mun tabbatar an ci to da aka ci doki kuma mutanen Nijeriya in ka ci doki a gunsu kaman kafiri kake to kaga tun da ba a ci ko yana da kyau ka haƙura ya fi to wannan shi ne da abin da ba yi a karkara in ba abin dole ya zama ba to in ka ce za ka yi abin za ka zama abin magana ko ka yi abin ba zai ta karɓu ba dan yanzu aka ce za a ci gaba da cin doki wani har ya bar duniya shi ba zai yadda ba wallahi ai ba zai yadda ba abin da ba a karɓe shi a guri ba ka ce za ka ce a karɓe shi a dole gaskiya ba za a ci ba eh amma idan ka bar garin nan ka je inugu ko fatakwal kana da niyan cin dokin ka ga an yanka a can ka ci wa zai ma magana amma nan ƙasar hausa a yanka doki kamar a sokoto ka ce a ci doki mutanen nigeria ai ba za su amince da kai ba kuma duk da hakan ma ba dan dai in ka sa niyya za ka yi abu ba a yanzu ni na ci naman doki ma ni amai zan yi wallahi ba zan iya ba ko kuwa tsakani da Allah wanda bai saba ba ba zai iya zama a cikinsa ba yi to wannan shi ne dalili duk abin da ba a yi a guri kar ka ce za a kawo gurin in a gurin ana yi kuma sai ka zauna yi sunna ko ka sani sai ka san yadda ake raya ta ai na'am wa ya khaliqu ma la ta'lamu Allah ya ce wai kalugu Allah ya halacci ma la ta'lamu na abin da ba ku sani ba da can a zamanin sa annabi ba jirgin sama irin wannan mai inji babu sai a zamanin annabi Sulaiman wannan iska to a yanzu an ci gaba ga nan Allah ya ba mu dama an yi jirgin sama kuma an yi jirgin ƙasa haka ne ko yanzu da za ku je kamar ƙasar Dubai akwai jirgi ma da yake tafiya cikin rami dan jiragen ƙasa gudun da suke yanzu ba motan da duniya ya isa yi eh an samu ci gaba Iran tana da wannan jirgi Dubai suna da ita yawa Saudiya suna da ita a cikin ƙasa daga nan za ka tafi zuwa Kano a ƙarƙashin ƙasa ba ruwanka an rarike ƙasa ana tafiya tet sai ka ji jirgi ba ka jin tafiya sai dai ka ji kurin lim lim lim lim lim yana yi an sa check ozoba original jirage na zamani da AC da komai yanzu an haɗe na hawa mota ma an koma jirgin ake yi a ƙasan da aka ci gaba wannan din da babu shi shi kuma jirgi bature daga raƙumi ya yi tayyara wannan tarago ɗin raƙumi ya duba ya duba ya kwaikwaya yi jirgin sama kuma yawwa tayyara a jirgin sama kuma a tsuntsu ya duba ya kwaikwaye jirgin sama wayannan duk babu su kuma daga baya muka samu ci gaba aka samu motoci da wayannan to gaskiya da duk ba wannan shine wa kalu ma la ta'lamuna kuma Allah ya san wasu abubuwa da nan gaba technology za a samu su duk garin Allah ya waye technology yana karuwa ne eh wannan wanda muka gani ne gaba kadan kuma za a kai ga inda za a kai amma last din ilimin zai je ya kare a nalo daga nan technology ba zai yi gaba ba sai dai ya baya shi idan an tada ilimin nalo a technology to yi ne yanzu kamar kogin nan namu duk daɗewa za a yi a sake muka gari yana wayewa zai zama fetur eh wannan ƙasa ɗin ka gani brown hi ƙasa kansa za a tara an barbaɗa ke muka sai ya zama gol yanzu ta kaneleji in sun je nan za su tsaya duk ilimin da kake yi na zamani in za ka yi ka yi da technology in science za ka yi ka yi sauri ka faɗa technology science and technology in geography ne ka yi sauri ka haɗa da technology idan kuma history ne and technology to duk abin kana tafiya da zamani zamani ba zai barka duk inda zamani ya juya za ka juya duk inda zamani ya juya za ka juya amma ka bar technology to za ka zama all modern lamarin ilimin ka kuma duk ya ja baya ba za ka sai amma abu yana tafiya da zamani to wannan karatu da muke mai technology da ta tarar wannan namu yi ne su kwamfuta nan da aka yi na zamani littafi yana kwamfuta yana me to maza muka yi technology sai muka bari ko muka koma wannan namu shi qur'ani shine gaba da baya duk abin da technology duniya zai yi qur'ani ya kure eh dan technology abin da yau suke da shi yau zai nuna musu to qur'ani daga nan zuwa tayin kiyama yana tafiya da shi kuma ƙur'ani daga nan zuwa yin halittar duniya yana tafiya da kuma ƙur'ani yana tafiya da yau shi ya sa bature duk technology da zai yi sai yana hange yake yi mu kuma a ƙur'ani mun yi gaban yanzu da abin da za a yi lahira mun sani ba sai kuma mun je live din ba yanzu muna nan mun san lahira kuma yanzu da muke nan yau nake nan yau zan ba ku labarin kafin a yi duniya me a gurin kuma kafin a yi duniya kafin a yi gurin da za a yi duniya me aka yi to ƙur'ani ya gaya mana kuma yau ƙur'ani ya gaya mana abin da yake a yau yau ɗin nan da muke ciki ƙur'ani yana faɗan yau kuma ga a yau ɗin muke kuma ƙur'ani zai gaya mana kuma na gaya muku halin ku na yau na yau ɗin ne kuma ƙur'anin yana tafiya da shi to yi ne ya sa Allah ya yi littafin da ba taɓa yin sa ba yi ne ƙur'ani shi an yi ɗungurungum an ajiye yi technologyin sa yana nan a gobe yana nan a jibi yana nan a gata yana nan a citta har tayin kiyama technologyin qur'ani yana tafiya kuma yana tafiya da zamanin zamani yana tafiya qur'ani yana tafiya kuma bayan ya tafi da zamani bai bar baya ba kuma yana tafiya da bayan da ya bari to wanda ya samu wannan littafi babu yi sai qur'ani wa ya kaluku ma la ta'lamu duk abin da za su yi bature da kaga yana ya qur'ani yake gani to a nan din suka yi ga suka dau ilimin mu ne ba wani abin ne daban ba na'am wa ala allahi qasdus sabil wa min haja'ir wa ala allahi ga sarki Allah qasdus sabil tabarkin matsayi da yace yana nan ga Allah wa min ha Allah ajairu wanda ya bauɗe ma yana nan ga Allah wanda yake tabarki mai kyau da mummuna duk a gurin Allah suke walau sha la alaikum ajma'in walau ya Allah yace da na ga dama na shirye da ku to da aljanna kadai nayi da na hire da ku gaba ɗaya sai ku yi ga aljanna sai dai Allah ya ce na yi wuta na yi aljanna dole ne wani ya shirya wani ya kangare huwa allazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun huwa allazi hine sarkin da ba anzala minas sama'i ma'a ya zauke muku ruwa daga sama lakum minhu sharabun daga ruwan za ku samu abin sha tashrabunahu wa min shajaratun akwai inda itace yin bitu wanda yake tsira bi sababu ya dalilin ruwan sama bi tusimuna taruna da babu kun wanda da shi za ku yi kiwon dabbobi kamar lalo in damuna sai a ciro lalo itace ne karata yawa akuyanka sai ita ci Allah ya ce za ku samu itacen ma da dabbobi za su ci Allah ya ce duk na hore muku yumbitu lakum bihi zar'a wa zaytuna wa nakira wa lanaba wa min kulli samarat yumbitu lakum biya dalilin ruwan sama ne muke tsaran muku da itace wa zaituna da zaitun wa nakili da dibino wa nanabi da inabi Allah ya ce min kulli samarati da dukkanin dan itace inna fi zalika inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun inna fi zalika a dalilin wannan da Allah ya ce muna sauke muku ruwan sawa a samu wannan la ayatin wallahi alama ce dalatin ala wahadaniyati ta'ala liqaumin yatafakkarun wanda za su yi tunani in suka yi tunani suka duba wannan yayi ga mutun yayi imani wa zakkara lakum layla wan nahara wa shamsa wal qamara wan nujuma muzakkaratin bi amri إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وذكر لكم الليل الله يتنين له وري مكو دري والنهار دوني والشمس درانا والقمر دوتا والنجوم دتولار مذكرات أبابا هوري واني بأمر أي بإرادته دلفهم أبنجي إن في ذلك كانت كي وإنن لآيات أكو أبن لورا liqaumin yaqiluna ga mutanen da suke da hankali da tadabbaruna ko sa yi lura wa ma zara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu ko zakara lakum mu ne muka hore muku ma zara'a lakum abinda muka halatta muku fil ardi a bayan kasa min alhayawana ta na dabobi wanda ba da dare wa gaira zalika muku da liba lalwanuhu launin sa ya saba dan wani amfanin gonan yanzu da damina in ka je wani za a ga jajir kamar irin su wannan sokorodo ai kaga jani haka Allah ya ce wa zubar wani kuma ka gani ruwan kabewa kabewa kamar ridi ai yayi kama da ruwan kabewa wa kararan wani ka ganshi kore shar kamar dawa wa gairi ya da wannan wannan gayi ruwan ɗaya ne amma ganyen ba iri ɗaya bane to inna fi zalika kaga cikin wannan inna fi zalika la ayatan liqaumin yazakkarun inna fi zalika cikin wannan la ayatan akwai aya liqaumin ga mutanen da yazakkaruna ko za ji wazi wa huwa allazi sakkara al-bara litakulu minhu laman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakira fihi wa litamsaku min faradihi wa la'allakum tashkurun wa huwa allazi ne zargin da zakar al-bara ya hore muku kogi eh ai zalala wuli rukubi dan ku hau wal gausu fi da ku yi nutso litakulu minhu laman dariya shine yasa na ce mu qur'ani yana tafiya da yau yi mana ku yi ga kogin Allah ya ce in kuka yi ga kogin kuka yi nutso Allah ya ce ku kama kifi yanzu haka mutanen suke yi ko ko ba yi masu kama birgi yanzu ne suke yi da azumin nan ma duk wanda zai kama birgi a sai ya dan yi nutso yi mana kuma yayi nutso kuma naman da zai kama wallahi naman da qur'anin ya faɗa ne eh dan gaskiya idan za ka kama birgi din ba zai yoyi ba wannan abin da suke yi jefawa din me sunansa ne ba birgi ba akwai abin da ake nutsewa a kunce hidin nan warai eh to za a kama za a kama bargi sai ka akan goron ba zai yoyi ba sai ka yi nutso kuma Allah ya ce lahaman dariya nama mai kimanya naman ka sa bakin ka Allah ya ce za ka ji shi kaman gari kaga bargi shine naman da za ka ji tumus tumus tumus kaman gari to babu laifi mutum ya zama sana'arsa da yi zai nema abinci ba hana yi nutsan ba amma kar ya yi nutsan da yawa dan nutsan yayi wa za ka sha ruwa eh amma ka tabbatar ba za ka sha ruwa ba sai ka nade ka kama bargin ka ka fito da Allah ya ce babu laifi da azumi kenan idan azumi ya fice kai ta nutso kai kuma idan ake cewa ba a so ran asabar ba mu bane wancan al'umma ne mu ba ruwan asabar ku yi sun ku ladi ku yi su litilin mutum yayi eh da ba su ranar ladin da suke yi ai dan a jarrabe su ne mutanen annabi dauda ne eh su Allah ya kine amma mu al'umman manzon Allah ba ruwan ku asabar ku yi sun ku ladi ma ku yi sun ku qur'ani bai hana mu ba babu laifi masu zuwa Allah yake magana a nan gurin litakulu minhu lahaman dariya Allah ya ce sai ku hau kogi ku yi ga ku yi lalime to kuma duk mutumin da yake kama su a kogi akwai wani isimi da muka bar a bismillah ai a mujarraba ta dairabi to ana sawa a masunci eh inda musuncin kamar birgi ne zai fi kyau in birgi ne wannan dalman za a rubuta wannan ismin to idan aka rubuta gaskiya duk lokacin da ka jefa in Allah ya yarda kai za ga ka kama babban kifi kuma idan kaman kali ne sai kenan sai ka dan sa dalman ka sa man sun cin naka dan gaskiya an ka sa wani isimi kifayen da kansu za su dinga taruwa eh za su dinga taruwa yanzu abin da yasa ba a kama kifin abubuwa ne sun yawa mai saya zuciyarsa ba kyau mai siyarwa zuciyarsa ba kyau to yi Allah ba ka da kyakkyawan niyya ba zai baka ba tun kafin ka je kogi fa kana cewa in na je ba zan siyarwa wani ba to ka samu kai ka samu ne zuciya ne ta baci ka ce Allah ya baka mana ka sayar masa yi mana amma tun a gida ba a yi kyakkyawan niyya ba in dai na samu ba zan sayar ba kuma arziki da Allah ya baka a garin ku a garin ku zaka bar amma mutumin garin na fa zai kama kibin fa wai sai kai hadeja su masu bankwai din me za su ce mutane sun zo da kwandon su bakin kogi Allah ya baka suna kallo ka giziyarwa ka je gayin ka siyar ko ka kai hadeja ka siyar Allah kana ga kai abin naka zai dore ne ai mutum zai ci arziki a jikin kan kace ba ka san arzikin wani zaka rasa zaka rasa wannan shine yayi to ka gani duk mutumin da ya baka musanci ya saya maka ya dan bibita ka ya baka kudin malau ya saya maka ya baka kudin mali ya saya ma wai kuma shi zaka yi munafurci ka sayar wani kuma ka kama kibi wallahi ba za ka kama ba Allah ya ba zalimi bane mutum rani da damina ya dauke nauyinka ya dan dauki wani abin sa ya baka kuma saboda munafurci da ka je in yana gurin ba za ka kira sai ka je gun wani in ya matsa ma sai ka ce kudin wancan na karba to wannan hi ya mai da mu baya a kasan nan wannan hi ne yasa masu kama kifin kullun rai a ɓace in ba haka ba ku duba kogin da Allah ya bamu da neman da yake kogin nan kurin mu higa tsaf yamci a fito ba mai fitowa da naira dubu goma da kyar za kama kifin dubu biyar ko dubu uku da kyar ka je ka dawo baka samu kuɗin da za ka yi awu ba haba malam ai mu caji kanmu idan kun tuba ku zo na muku addu'a na yarda da wannan yau ai kaga ma yi addu'a kuna da laifi Eh, sai a tuba kowa ya gyara mai sai ya gyara halinsa mai sayarwa ya gyara inda a zuwa zo na alaga ta malam a zuwa ya addu'a mu fara danna ya san ka gani mu danna ya san kaman dubu sha biyu ai dole kifi ya mutu dole kifi ya mutu Allah a wane mutum addu'a wasa ne yanzu nan za ga an fara kamawa gaggagaggaga za a gani abin Allah ya daga ai ba kifi ne babu ba suna nan Allah ne baya so su mutu to sai mu ce Allah ka yarda kifi ya mutu ai yanzu nan wasu za a ga sun yi kuɗi ko ba shi amma ba zai yoyu ba sai an tuba zuciya ba kyau duk mutumin da a rani ya ɗau wani abu ya baka na aro kuma ka ha'inci mutumin nan kuma ka zo ka siyar a ɓoye kullum kamar munafiki ka fita a kogi ba ka da fuska Allah yana waiwai wai kurin yoniya ce ba kyau to kana kama zai yoyu kai kadai da masu ke yanki biyu ko in ka kalli wannan yau kana da wannan fir gobe kuma ka sayar wannan jibi kuma ka sayar wannan kai kadai me yasa zaka damar da kanka inda ka dinga yin haka dinga addu'a gani ai ba abin da ya gagari addu'a ba abin da ya gagari addu'a ba ba a kama bane wasu gurin ba ga suna kamawa in ba a kama kifin ka je hade da kai kallo kullun sai gagan su ga hitili tili ai na ka samu su ku je Kano mana ku je ku ga Cotrot ni nan nake za na sai kifi na Kano ka je kai kallon kifi kifi ɗaya na dubu ɗari uku za ka samu ɗaya yana na kwaturas ina zuwa za su ce malam ga kifi ga kifi zo nan na duba wato su ban san da ba aka ɗauka min farar wala ce kai wannan farar wala ne suka ce kai wallahi ya san kifi suka ce malam kai abin tsoro ne ya ka ka san farar wala na ce ni na gaya farar wala na san ta na san ta dole da aka kiyaye eh Allah yana nan a yadda yake mu gyara halinmu mu dage fa in ba kifin nan fa mun shiga uku fa ba kifi a kasan nan ai akwai wahala akwai wahala amma yanzu za a kama kifi a lungun nan kullum za a fito da kifin dubu ɗari uku dubu ɗari uku to in Allah ya yarda ko ba mu da haɗi za mu ɗan ji daɗi yi mana amma ba kifi fa ba kware ba kifi noma kuma sai abin da Allah ya to akwai wahala wannan kifin kogin da Allah ya kama mana ya ajiye mana to mu roƙi Allah mu kama kifin ai idan kuna kama kifi shine walwalan mu ma yi mana a gari wani ba zai zo gunka nema ba kowa yana da dan dama wanda ya sa dubu uku a aljihunsa da safe da yamma ya je gani ya sa dubu da dari biyar gobe ya yi nan gaba kai da ya laga ta malam barka da su ba eh mana amma kana ji amma mutane duk kaman mutane duk kaman suna zazzabi ai ba kifi ne ai zazzabin ba kware rayin kifi to jama'a dage a gyara hali ne Allah yake cewa wajen takariju minhu hilyatan talbasunaha wajen takariju minhu hilyatan Allah yake a kogin za ku fitar da kayan ado talbasunaha wanda za ku sa na lu'lu'u da murjan wa taral hulqa wa taral fulka mawakira fihi wa litawtagu min faralihi wa la'allakum tashkurun Allah yake wa taral farqa ku duba ku ga jirgin ruwa mawakira fihi yanda yake keta kogi jiya mun ba ku labarin jiragen ruwa wanda aka yi su na zamani kala-kala aka yi su don an yi jirgin ruwa kala-kala-kala amerika ya yi wani jirgin ruwa ana kiransa da g7 aka yi jirgin lokacin da aka yi a duniya da za a yi lancin ɗin jirgin ruwan sai da aka tabbatar aka ɗauki mutane manya-manya sun kai dubu ba taɓa yin jirgi wanda wannan jirgi a duniya irin mai ƙayatarwa irin wannan jirgin ruwan ba don allah an kai ga za ka ce a jirgin sama kake jirgin sama haka jirgin ruwan aka yi shi ko sabin sabin ne ko ji sabin na manta lamar jirgin duk duniya aka sanar kowa ya zo ya yi ga manyan mutane sai da aka je tsakiyar teku sai jirgin ya limi to yi ne turawa suka zo suna bincike akan limewan jirgin sai da aka yi shekara uku aka je ƙarƙashin ruwan aka ɗaura iskan gas aka je da jiragen ruwa na zamani aka tadda jirgin aka ce ne ne bincike nuna musu suka ce to wannan jirgi dai abin da ya limar da shi dai wani abu ne wanda ba mu san shi ba shine a qur'ani mu muka gane abin muka gaya musu ba rana gaya musu na ce abin da ba ku sani ba kaddara ce ta Allah ita ce ta limar da jirgin kaddara ce Amerika ta ji ciwon limewa wannan jirgi Allah aka nuna isa aka ce ba zai haɗari ba ba zai lime ba ba zai ɓaci ba Allah ya danna ya lime Allah ne yake tafiya da jirgi ai ba wayon ku bane fi mawakir fi na'am wali ولتبتغوا من فضله ولعلكم تذكرون Allah yake da jirgin ruwan za ku nemi kuɗi yanzu duk motocin da ake kawo su a kwatano a jirgin ruwan ne jirgin ruwan ne yanzu jirgi ɗaya na ɗaukar mota dubu zai ɗau kuma kwantina dubu kowanne kwantina ɗaya a cikinsa da mota Allah ya yarda kuma jirgin bai san ma yana ɗauka ba wani tabta gomin farale a nan ake kasuwanci daga wannan gaci zuwa wannan gaci dai yake neman kuɗi na'am ولعلكم تذكرون ba da banza ba ta yi kuruna la ala zalika ko ko ayi wa Allah godiya akan haka nan وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون wa rike fil da rawasi Allah ya ce a bayan kasa mun jefa muku duwar wasi jibalan sawabit li Allah ta mi da kuma dan kar dan dan kar kasar ta dinga girgiza da ku wa na haran da koramai wasu bulan Allah ya ce ga tafarkai lalakun ba da banza ba ta taduna ko kwa shirya hanya wannan da kuke gani Allah ne yake yin hanya da ya ga dama idan mun ba hanya sai ya haɗe hanyar nan gaba kowa zai game da batan kai eh sai a bar turba din a bar shara empty ya tafi domin daga nan garin zuwa nan garin Allah ya ce mu muke muku wannan na'am وعلامات مم.
وبالنجم هم يهتدون wala ma dan Allah ya ce mun bar alamomi da yawa dan duk mutumin da ya saba gari a zamanin da za ka ce kuka kaza a hanyar gari kaza yake gawo kaza a hanyar gari kaza yake kowa ya sani in ka tada wani rami sai ka ce daga rami kaza zuwa kaza zuwa kaza Allah ya ce wa bin najmi hum ya taduna inda dare ne sai ku daga kanku ku kalli tauraro a dalilin tauraron za ku san gabar za ku san yamma za ku san kudu za ku san arewa mm.
أفمن يخلق كمن لا يخلق yanzu a yi sarkin da ya wannan halittar duka yi ne Allah kamar la yanzu a yi sa zama ɗaya da wanda bai yi halitta ba shine gunki yanzu a yi sa zama ɗaya mm.
أفلا تذكرون yanzu a yi jama'a ba za ku azantu ku koma ku yi imani da Allah ba mm.
وإن تعودوا نعمة الله لا تؤسوها إن الله لغفور رحيم wa in taudu ni'matul lahi da ni'mar da Allah ya mana fada za mu lissafa ta la tuzuwa ba za ta lissafu ba ai ta raba fadalan an tudi ku ba ku da ba iko eh shukuru ku gode masa ba za ku iya gane ni'mar da Allah ya mana bai inna Allah domin shi ubangiji daga hurun mai gafara ne rahimu mai jin kai ne gayi Allah ya muku ni'ima yanzu kun manta ko da aka irin wannan taron aka zauna sai ka ji an ce ai ai ni ba zan je masallaci ba kar na shiga wani bam ya tashi yanzu ba zamanin ya fice yanzu ba za ku gode ba in ji Allah Allah mun gode maka eh mutum baya son ma ya ga taro a yanzu kai ga sai wani bam ya tashi ai sai ai to zamanin ya fice kun taba ji yanzu ba za ku gode ba in ji Allah akwai lokacin da bara wancan muka rufe karatu aka yi taro ana tsakiyar wannan bala'in muke taron nan wallahi akwai da suka kasa zuwa karatun suka ce kai taron nan zai tayi lafiya kuwa anya mutane suna dannawa su ba san akwai abin da aka aika musu ba kafin su zo taron kurfin miliyan muka yi li'ilamin miliyan ɗaya ina gaya ma ko akwai wallahi ba zai tashi ba ana shirya ce sai dai gaddara ta Allah ta zo ba yadda muka yi amma mun gama shiri idan aka yi motsi masallacin girgira yake yi alai jamil yana nan yake malam karfa ya faɗo mana wannan da kuke gani karfa ya faɗo gigigigigi muna kawo sojoji bilayi da zikurin Allah yana tare bayansa wani wani sa'in numfashin daukewa yake jin mu haka ba abin da ya dame mu kurin karatu ake jazzagawa ana yi da duniya ya lafiya muka bar wa kananan muka ce to ku ku je ku ci gaba da taro mu mun bar muku a zamanin da suka kasa taron muke taron Allah ba abin da ya dame mu duk duniya ya zo ya taro kai da kake rike da Allah ina ruwanka da wani so wannan bala'in da na dauki Allah ya ce ba za ku gode min ba kun taba jin yanzu wani yana magana bam ba ya yi ai Allah ya kawo lafiya to an mana ni'ima ne ba ku sani ba i a taru yanzu ku fahimce ni ni ne fahimce ku ku ji karatu da da ne ba zai yoyi ba ai wannan fitinar da ta ci gaba ina karatu ai ba zai yoyi ba ai da yaro ma da yayi fulfula ba sai an je lahira ba da aka ce yau mai yaji alu wulidanihi ba يوم kullum dai- يجعل الولدان ko شبا wannan da wannan hi ne kurin kurin sai dai a yi saranda masu imani su yi hakuri su tsaya akan gaskiya su mutu mara imani ya bar karatun sa ya kauce ya je wani guri a can ma ba za a bar shi don kai ya kaza a yi ai mutane ba sai waya suna cewa da gurin gudu duniyar ta rikice ka samu gurin gudu to kaga da farko saudiya za ta kulle ta ce ban yadda dan nijeriya ya zo ba duk dan boko haram ne za ta ce za a hana ka zuwa saudiya sai ne faransa za ta kame kasanta Nijar za ta kulle gayi wai mu 'yan Nijeriya mun manta wai har ana sha'awan Nijar ko ba yi ba yi mana mutum da yawa burinsa ya ce wala ni zan janye mai na zauna wani zai je diba sai da ƙasar nan ya kai matsayin ba a tunanin ƙasar wallahi Nijar ta fi mu daraja mutum yana neman gurin mafaka a Nijar mutum yana neman gurin mafaka a Sudan ana nema wani ma ya ce Chadi zai je sannan kuma aka waye gari nan ƙasar namu na arewa wani burinsa ya je Legas to in wannan fitinan ake a Legas din an gaya ma zama lafiya ake yi in kun je yaraba za su bar mu ne ba za su bar mu ba su ma za su taso mana in kuma ba tako da kaje ta fi kusa ma anan za a rike ka in kwando ka je nan ma shikenan sai su rike ka dagin da za ka je babu kurin ka gudu ka je gurin Allah shine matsira Allah ya ce na muku nima in Nijeriya kun zauna lafiya kuna ci kuna sha ku gode mun mana in ji Allah wa in ta'udu ni'matin layi la tusuha yau ga mun waye gari muna yin sallar mu na ashem ba ku taba ji ai tun kafin azumin ya kawo muke addu'a Allah kar wani bala'i a azumin nan ya afka musulmai ka kare musulman Nijeriya ka taba ji an sa wani masallaci bam muke addu'a dare da rana kar wannan watan ya zo a bata musulmai rai ko a sallan mu na asham ko a wani menene ko a ibadan mu kun tun da aka fara azumi ko a rediyo ba ce an yi ubba babu Allah ya raba mana asiri aka yi sallar mu na ashim lafiya muka yi azumin mu lafiya taron mu lafiya Allah ya ce ku gode mun in dai kuna da hankali Allah ya ce wala ya kyautu ku gode mun ya Allah yake cewa inna allaha laghafurur rahim inna allaha ghafurun Allah mai gafara ne abin da yasa Allah ya ce mai gafara ne kafin hakan mutane da yawa sun yi mummunan zato ai ba za a wanye lafiya ba ba za a yi kaza ba ba a wanye lafiyan ba to wannan zaton da kuka yi bai tabbata ba Allah ya muku gafara nan gaba kar ku sake yi inna allaha lagahurun rahimu ko mutane zaɓe ya zo za a yi faɗa za a yi fitina za a yi komai ba za a ba da mulki lafiya ba wani har rantsuwa zai yi billahi lazi ba za a gama to an gama lafiya Allah ya ce to kar ka yi nan gaba ya yace maka eh inna allaha lagahurun rahim duk abin da kake tunanin za a yi ba a yi ba abin da baka tunanin hi ya faru an wanye lafiya kayi maganganu da yawa to inna la la gahuru Allah yace nan gaba kar kai magana Allah yace na yafe maka wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tulinu wallahu ya'lamu Allah shi ne masani ma tusiruna na abin da kuka boye wa ma tulinuna da abin da kuka bayyana
والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين سوء وإن تدعون سكي بوتاوا min dunin lahi wani Allah la ya kula kuna shayan ai gunki bai halicci komai ba wa mu yi kula kuna yanda aka yi mu haka aka sassaki itacen gunki shi ma haka Allah ya itaciyar
amwatun na gairu ahaya ku je ku duba gunki ku gani macece ne ba bai da rai Ka Allah mun gode maka ban da ma rayin tunani wai mara rai zaka bauta ba Allah ya ce amwata ku je ku kalli gunki da Allah macece ne gaira ahaya ba rai mutum ya sassaki itace ya bari a gidansa gingirgim haka in ba itacen to ka duba ka harari gunkin ka garkara masa gatari sai ka garra kakaka ka je ka dafa tuwonka da yoyi ne allanka in ka rasa tuwoyi ne to sannan kuma idan ka je a saman benin kan ya fado ya karya sai ka kai wa kafinta ya gyara kafan amwata gaira a hayawan allah ya ce banda rayin hankali wannan ya zama Allah.
Wama ya shuru na ayyana yi ba su.
Shi gunkin katon da kace wai za a yi tayin kiyama ma bai sani ba.
Ilahu kuma ilahun waye.
To ilahu kuma ubangijin ku wanda ya cancanta ku bauta masa ilahun waye dan Allah ne madayanci.
Wallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun.
Wallazina sune wa'anda yu'minuna suka la yu'minuna ba sai imani ba. bilagirata da lahira qulubuhum munkiratun zuciyarsu tana cikin jayayya da wadaniya ta Allah wa musarbiruna suna nuna girman kai ba sa ban gaskiya la jarama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yulidun la jarama gaskiya ne haka zaka fassara gaskiya ne anna Allah ubangiji ya'lamu ma yusiruna Allah ya san abin da muke boyewa wa ma yulinuna da abin da muke bayyanawa fa ijadukum bi zalika dai Allah zai sa kai shi yasa duk lokacin da ka zauna kai kadai zaka yi tunani ka daina mummunan tunani in kana mummunan tunani mala'ikun da suke gadon ka wari zai dinga fita a jikinka sai su ce kai dai baka yin kyakkyawan tunani Allah dai ya tsine maka haka za su faɗa idan kana kyakkyawan tunani kanshin almuski ne zai dinga tashi mala'ikun sai su ce kana kyakkyawan tunani Allah shi maka albarka to ya za mumini ya daina mummunan tunani yana yin abu mai kyau kana tunawa me zan yi wa musulunci gudunmawa yaya zan yi taimakawa al'umman annabi muhammadu yaya zan yi ne yi wa kaina mutunci ya zan yi ne kaza a tunani mai kyau yana da kyau ko baka yi niyya ba in kai ko baka yi ba za a baka lada za a baka lada kar mu dinga yin mummunan tunani mu dinga yin mai kyau Allah ba zai bari ba duk lokacin da kai niyya za ka taimaka wani to Allah ba zai bari ba kai ma Allah zai taimake ka innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya zan mai girman kai a dinga kyakkyawan tunani Allah baya baya zan mai girman zai yi azaba ne zai yi ukuba ga mai girman kai wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwalin yayin da aka ce da su ne ubangijin ku ya sauke muku ne me ubangiji ya sauke ga wannan annabi namu قالوا زي كذا زنتي أساطير الأولين أي تاتوني أنا فرقوا ذا سبدا هكا ليعملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ليعملوا أوزارهم ذا سدوشي كايا نوينس كاملا أنت أسكي لم يكفر من أبدا كان كري كومي با يوم القيامة لا نقوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم da wanda aka bada shi ba da ilimi ba a lahira bayan mutum ya bata duk wanda ka bi shi babu ilimi a lahira da kai ya kai ka za ka ɗau nauyinsa shi ya za a duniya malamin ruwa ne da abin da ya baci za a gyara shi da ruwa amma ruwa ya baci ba a gyara shi da komai saboda haka idan malami ya bar hanya a lahira sai katar da mutum dubu saba'in a bayan malamin ai ba za a farga ba sai ya kai su wuta za a gane saboda haka ba kowane malami ne fa za ka je ka zauna ka ce za ku koyi addini ba malami na addini mai tsoron Allah abunsa ake koyon addini malamin da ba addini ya sani ba kar ka je ka zauna halakar da kai zai yi shi kullum burin sai gama ka da mutum wane baya son ka wane baya son ka wane kaza to kai ba maganan Allah kullum sai wane ina al'amari zai gyaru saboda haka ku yi kokari ka dinga kula duk mutum da zaka bi in mutum zai bi Allah ka bi shi idan mutum baya bin Allah la da ta lima kalukin fi ma sayatul kaligi eh duk mutumin da zai saba Allah ba ruwansa da Allah ba abinsa sa Allah yana jinjina ne akan wanda suka bi wasu ba tare da ilimi ba suka bata rayuwarsu to saboda haka duk abin da muke zaune muke gaya muku kuna aunawa idan abin da muka gaya muku yayi daidai da Qur'ani ku bi maganar mu idan ya zaba ku bar namu ku bi Qur'ani wannan shine shari'a ta Allah eh ko malamin ka ne ka bi akan Qur'ani da hadisi eh amma kurin ka girgire abu ka zauna ka ce da mutane abu kaza ba kyau abu kaza da kyau ba Qur'ani ba hadisi abika to gaskiya duk wanda ya bi irin wannan ya halaka saboda haka ana bin mutum ne zama akwai amana ilmiya ilimi kansa yana da amana malamin ka zai bar hanya ka daura yi hanya eh ku kai wayoyin ku malamin ka zai bar hanya ka daura yi a hanya wanda yake kan hanya ya ba hanya wannan yine amana ta ilimi amma duk mutumin da kaga malami yana tafiya almajiransa suna bin sa amma ba sa ba shawara wallahi malamin ba na Allah bane shi nasa ne mai kyau baya daukar shawara a ba na Allah bane ba zai yoyi ba wata ran almajiran ka dole za su baka shawara kai ma ka basu duk mutumin da yake shawara asirinsa ba zai ragu ba amma ba zai yi abin da ba daidai ba saboda haka Allah ya faɗa ga sayyidina Rasulullah wa shawirhum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah to kaji haka lamarin Allah yake annabi ma yana shawara idan ana karatu ana karatu lokacin sallah yayi sai almajiri ta alaga ta malafa lokaci yayi kai kuma ka karbi nasiya lokaci yayi alhamdulillah mu tashi amma ka koma ka ce mura ga ya lokaci to ka zama shedan ba zai yi ba alaga ta malam ai da ma karatun dan sallan ake yi almajirin ka yace ma sallah ka sake girmama shi ba hauyinsa zaka ji ba ku duba bayan da tsari na rayuwa yake haka ne ko to haka lamarin yake kuma kana malami kana kwance kana barci wani ya ce alaga da malam lokacin sallah wani ya tashi a harare ko kuma wakacin mutum an ɗora masa ai wani yana barci ba a tayinsa barcin ga lokacin sallan to jahannama mala'iku za su tashe shi za su tashe shi ba zai yi ba da abin da kuke kuyi amana ka kira almajiranka suna kiwon ka kana kiwon su abu Allah dole kai ma dole ka bi su ma dole su bi to wannan yi ne amana abin da malami zai yi ba daidai ba almajiri ya ce Allah gata malam abin nan fa ya saba shari'a ba daidai bane kuma idan ka yi darajar ka zai je bai kamata ba to ka taimaki malamin ka almajirin ka yi ba daidai wani zo wannan abin ya saba shari'a ba kaza bane ga yadda ya kamata a yi to zama ta amana ce ba za a ci amana ba amma kai za ka musu faɗa su ba sa maka faɗa a haka kuma za ku gina addinin Allah ai ba zai gini ba ba zai gina ku duba su dan kasan da imam malik malikin ya ce kaza ce Allah ga ta malam ba kaza ya kamata ba ce kaza dai ya ce eh na bar nawa na koma na almajiran nawa haka maliki yake yi na bari na koma da su dan kasan to wannan shi ne kuma in kana so malami ka gane na Allah ne zan koya muku daga yau